أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنها وكل من سلوى ومن سكت بتانا بركة masjid Usman bin Affan don ci gaba da karatunmu na Umdatul Fiqh wallafawa al-Muwaffiq al-Din ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wannan shi ne majalisi na 74 a cikin karatun wannan littafin muna 29 ga watan Dhulhijja ne zuwa daga Makka zuwa Madina 1247 wanda yi da sha biyar ga watan shida a kalandar bature dubu biyu da ishirin da shida idan ba manta ba satin da ya gabata mun kammala babi wanda yake mana bayani akan hukumce-hukumcen bashi bayan babi wanda malam ya yi kamun shi yana bayani akan ainihin bashi sannan ya zo ya biyo bayan shi da wasu hukumce-hukumce wanda ya kamata mai bin bashi da wanda ake bin shi bashi a ce sun zance su aka bani na gaba wanda malam zai mana bayani shi ne bani wanda shi ma bugon ko ƙarin bayani ne akan hukumce-hukumcen bashi shi ne ya kawo yake bayani babu da hawa da taimakama sai ke cewa roman muhidar laini ala mai alai mislu farabiya faɗaɗa bari al-muhidu ومن وحيد على مليء لزمه أن يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الضيف عليهما ولصاحبه مغالبة من شاء منهما فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه وإن برئ الضامن لم يبرأ الأسير وإن استوفى من الضامن رجع عليه ومن كفل بإحضار ما عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه فإن مات برئ كفيله tunanin muna iya bada guda biyu mu fassara wannan yin magani ko mun iya daukan bada guda biyu insha malaki cewa wannan bayan wanda zai mana bayani akan matsala ta alhawala wa bama abinda ake cewa alhawala shi kaurar da bashi duk da kasancewa ma'ana hawala tana zuwa akan ma'ana guda biyu kuma malaman ihsani ko ta kasance kaurar da bashi shi bashi kamar yadda hausawa suke cewa kuma malaman wani zaure suke cewa kai gani shi ne wane yana bin wane bashi sai ya ce a wani bashin da kake bi na yanzu ba a hannuna za ka amsa baka da hirin wani ka amshi bashi idan ya yarda ya aminta wannan shi ake kira da alhawala shi ne kaurar da bashi daga kan wani zuwa wani misalin malam musa muke tare da shi ina bin shi bashi sai ce to bashin da kake bi na yanzu mun yarjejeniya a wurin wani za ka kai ka amshi bashi in na amince na yarda to wannan bashin ya kaurar da kan malam Musa ya koma kan wanda ya yi hada shi zuwa gare ko kuma ya kasance alhawala duk abin da yake ta'allake da canjin dukiya tahwilul mali min baladin ila baladin shine kamar yadda yanzu ake yi transaction ka ba da kuɗi daga wuri kaza a ɗauka a kai wuri kaza dukkan suna ɗaukan ma'ana alhawala kuma dukkan sai sha Allah za mu ɗanyi bayani abin da ya sau ƙarƙashinsu shi ɓangaren wannan alhawala ma'anarta ta biyu muna iya ɗaukan wa'ansu matsaloli guda uku wanda su ne suka shahara wanda a zamanance ake kai kawo a kansu ita kuma wannan ma'anar alhawala ta kai gani ƙaurar da bashi daga kan wani zuwa wani ita ce malam zai mana bayani kwatokan a cikin wannan karatu shi ne na biyu yake cewa bama shi ne namar garanti wane ya amshi bashin wane to ina garanti akan abinda akan waye zai kasance maka gara akan bashin da ka amsa ku shi ne kaga idan ka ɗauka dukkan su tukon bayani ne akan babu alƙawar babu wanda yake mana bayani akan bashi shi ne ma da yake cewa wani wahila bidainihi ala man alaihi mislu duk wanda aka kaurar da bashin shi akan wani wanda yake da kwatankwacin abin da yake kan wani misalin dukiya ce ko kuma kudi ne ya dauka ya bashi adadin kudin shi ne miliyan guda sai ce dama ina bin wani miliyan guda don haka ka tafi wurin wani amshi miliyan guda ka gani shi ne man alaihi misu misalin dabba ce dabban nan turkiya ce turkiyar nan yan shekara kaza ce tana da ko ana tatsatta a wannan lokacin kenan ka biyo ni bashin turkiya iri kaza kai ma wani nuna ban shi bashin turkiya irin wanda ka bani da haka yanzu na kaurar da bashin nan zuwa ga wani amma dai ya kasance faratiya shi wanda aka kaurar da bashin mai bashin sai aka ce mai an kaurar da bashin shi daga kan wani zuwa wani sai yarda ya ce faƙar bari almuhilu shi wanda ya yi halar bashi wanda ya kaurar da bashi to tabbas ya riga ya kubata kenan wanda ake bi bashi na hukun ya riga ya kubata kenan bashin zai koma kan wani ina fata an fahimta misalin muhammadu ne da zaidu da amma muhammadu yake bin zaidu bashi bashin jikadari yanzu sai zaidu sai muhammadu sai ya ce wa zaidu kaga mun taɓa wata alaƙa da ni da amma da ni da umaru misali wannan umaru ina bin shi jika ɗari kashi mun yi alƙawari zuwa lokaci kaza zai bani don haka in ka aminta ni in sauke in gama ka da umaru ka amshi kuɗinka a hannun umaru wannan shi ake kira da alhawala shi ne kai gani ko kuma kaurar da bashi daga kan wanda asalin kake bi zuwa kan wani ina fata an fahimta shi ne ma da ya kawo mana matsalar duk wanda aka kaurar da bashin shi zuwa kan wani wanan nan ya amince ya yarda zai amshi kudin shi a hannun wani wanda yake bin wani bashi kuma kudin ya kasance iri ne ya ce to tabbas in ya aminta wannan sauki yau akan wanta ya tabbata shi ne faƙadabari a al-muhilu shi ne akan matsala ta alhawala ƙarƙashin hadisi wanda za mu karanta a nan gaba za mu gani da yawa malamai suna kawo shi akan matsalar hawala ƙaurar da bashi zuwa ga daga kan wani zuwa kan wani ko kuma a yadda malam bahaushe yake ce mata shi ne kai gani shi ne in dai ya riga ya aka riga ya aka kulla hawala wannan nan ya ce ya yarda ya amince to babu hira a ce a'a wani in aka samu wani uzuri ya ce a'a dama aiki ba kai muke bi bashi wani muke bi bashi mun rigaye mun yi yarjejeniya mun amintu wani bashi na ya tashi daga kan wani ya koma kan wani ka aminta ka yarda to ba hira ko yanzu ka dawo ko da zai kasance wancan ya rasu dukiya ta koma ta magada sai a aiba aiba da su ba ba za ka dawo kan wancan baka ce a ayyudan ma shi kake bi a harkon al'amura ka riga ya ka tafi kenan ko kuma ya talauci da yana da yanzu kuma babu dukkan su wannan bai yiwuwa shi wanda ya yarda aka yi ihalar shi zuwa ga wani ya amshi bashin shi a hannun shi ya dawo ya ce a ya ta da wannan al'amari ina fata an fahimta wannan shi ne abinda malamai sai ittifaqi akan shi sai sanya kan nan gaba malam zai mana bayani in akan mai kuɗi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni in mai kuɗi ne an san da yana da to wannan dama babu kai kawo ba shakka kurum za ta je ka amshi kuɗin kai sai sun ya suke bayani suka ce babu matsala matsala babu hiran mutum ya dawo bayan an riga ya an yi kai gani da shi ya dawo ya ce a shi ba haka ba wannan ita ce matsala ta shari'a ta sanya kamar yadda wannan ya kawo a cikin al-hafiz ibn hajar a cikin sharhin shi a cikin fatahul bari karkashin wannan hadisin da za mu karanta gaba yake cewa malumai jamhurin malumai sun ta yi a kan babu hirar mutum idan aka yi kai gami da shi ya dawo ya ce a ba haka bane ba ma dama a harkar al'amari ya yarda wane ne kake bi bashi wane nan da kake bi bashi sai ya ce maka a bashin nan na bashin nan naka za ka amshe shi hannun wani ka yarda ka amince za ka amshe shi hannun wani to yanzu babu hirar ka dawo ka ce a ai wane ya hana ka ko wane ya talauce bai da wannan kuɗin ko kuma wane ya mutu ka ce a ai ka dawo hannun wani za ka amshi ko hannu wanda ka fara bin bashi shi za a hannun shi za ka amshi kuɗin ka wannan shine ibn hajar ya kawo yace malamai sun yi ijma'i akan wannan ko jamhurin malamai sun tayi akan babu hirar dawowa bayan an rigayi an an rigayi an yi kai gami akan bashi ta sanya imam shafi akan ma'ana yake cewa ai ahaltahu ya kawo ma'ana yake cewa hawwalta haqqahu anni ai ka rigayi ka canza haƙƙinka wanda yake kaina ka rigayi ka canza shi zuwa ga wani da haka ba za ka sake dawowa ba neman haƙƙinka ba a kai na ba da maka da yi kayanka shi ne wannan jamhurin malamai suka ta yi akan wannan matsala haka idan muka koma shi ma sheikh salih bin usaimin ya kawo yake magana a cikin sharhul mumtaz yake cewa ko da ya kasance wanda aka yi kai gami da shi ya riga ya talauci bayan shi wanda ya yarda zai amshi kudin shi a hannun wannan wanda ya talauce ya ce to babu hirar ya dawo ya ce a ai bai yarda ba ma dama a harkon al'amari ya riga ya yarda ya ce ko da ya kasance ya ce amma dai matsalar wa in ulima bi dalika wa lam yakmal falahu rujuu bila khilafa ya ce idan ya sani aka wadi mai a aiwa nan ko ya riga ya san wani da mai kuɗi sai aka ce mai ai a hannun wani zakka ka amshi dukiyarka bayan ya riga ya tabbatar wane mai kuɗi ne da yanzu amsar duke sai aka tabbatar mai ai wane ya riga ya talauci ai yanzu bai da kuɗin da zai iya baka yace to fa lahu ruju'u fi zalika Sheikh Salih ibn Zaimira a cikin mumti yake sharhul mumti yake cewa to mutum yanzu yana da intin ya koma ya ce a ruqayya za a yi ka yaudare ni wane nan ka san bai da dukiya kuma ka ce mana in ta yi amshi dukiya a hannun shi yace amma dai in ya kasance ganiyan bil amsi sun mata bayyana annahu qad aflasa yace to a wannan matsalar in ya kasance jiya mai kudi ne washe gari da aka zo duke to ta kone yace to a wannan halin mu za a yi yace anan ikhtalafa ulama fihi yake cewa wa warajjah al-qawl bi anna lahu rujuu yau abu arshah al-qawl bi anna lahu rujuu yake cewa to malamai sun yi zabani akan haka amma dai a wannan matsalar ma mafi mafi mafi rinjayen zance ko mafi rinjayen fada shine yana iya komawa wurin wanda ya riga ya akai kai gaman da shi ko farkon wanda yake bi bashi ya nemi bashi shi auren shi ina fata an fahimci matsala kuma wannan ita ce wada ta jamhurin malamai kinan wannan matsalar ta farko da malam ya kawo game da kowa da kowa ba mai kuɗi ba kurmuwa da ne kake yin shi bashi sai ya ɗauki bashin nan ya jingina shi zuwa ga wani ko ya yi kai gani ya kaurar da bashin daga kan wani zuwa wani to a wannan halin kana iyawa in ka yarda za ka kai ka nemi bashin ka kuma babu hirar dawowa sai dai a halin istisna'i kamar yadda shek salih bin usaimin ya kawo yake cewa idan ya kasance kai kai da asalin da kame mai kuɗi ne da ka zo neman bashin da aka tabbatar maka ya talauce bai da abin da zai baka to a wannan halin kana iya komawa ko kuma a'a ajiya ya kasance mai hali ne washe gari kuma ya kasance bai da halin to a wannan halin kana iya komawa ka ce wannan maganar da muka yi ta gaigami an riga ya an rusa ta amma dai idan ka riga ya ka aminta ana sa ran wannan nan yana da abin da zai iya bada to babu hirar ka dawo ka ce a wannan matsala da aka yi ta gaiga kai gani to babu ita ina fata an fahimta ya ce wa man uhila alamali lazimahu an yahdala duk wanda aka yi kai gani da shi zuwa ga mutum wanda yake mawadaci mutumin da Allah ya wadata shi yana da dukiya ya ce to a wannan halin ya ce falazimahu an yahdala wajibi ne wajibi ne ya yi ya damshi wannan kai gani mutum ne yana da kuɗi mai dukiya ne kowa ya riga ya tabbatar wane mai hali sai kana bin misalin ina bin malam musa ko malam musa ina bin malam musa miliyan goma malam musa sai ya ce a aiwa ne miliyan inka goma ka ta yi ka amshe ta zuwa ga alhaji an san alhajin mai kuɗi ne to a wannan halin mi za a yi wajibi ne shi kamar yadda mazhabin ko fatawa ta mazhabin hanabila suka kaji wajibi ne wajibi ne malam musa ya yarda ya aminta ita yi zuwa ga wannan alhajin ya amshi kuɗin shi saboda alhajin mai kuɗi ne an san ya fi ƙarfin wannan dukiya sai dai jamhurin malumai sun tafi akan yana da incin mustahabbi ne yana da incin ya ce na amince yana da incin ya ce bin amince ba kurum ka tafi ka nemo mun dukiya ta kuma su mazhabin hanabila sun kawo hujja ne da faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi yake cewa idan atba ahadukum ala bali'in falyatba idan aka biyar da ɗan uwanku akan wani mai kuɗi yace to wajibi ne ya bi wani ne yake bin wani bashi sai ce mai a ai bashin da kake bi na za ka abce shi wurin wani wani nan kuma an tabbatar mai kuɗi to shi ne manzo Allah ya ce to wajibi ne ya bi duk da kasancewar ƙarƙashin hadisi idan ka koma fatahul bari ibn hajar al-asqalani ya kawo yake cewa wal amru fi qawli falyattabi yace wadan manzon Allah da yace ai falyattabi sigatul amr ce umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yake cewa falyattabi ya bibi wannan bashin zuwa ga wannan mai kudin wanda aka yi ihalar shi zuwa gare shi yake cewa a wannan halin yace wannan umarnin da aka yi bil istihbab inda jamhur malumai jamhurin malumai suka ce a ai ba wajibi bane mustahabbi ne yana da inci yace a bana abu ba ko kuma yace a zambi zambu dukiyata a wurin wani wanda yake mai hali ko kuma a ba zambu dukiyata ba a wurin wani wanda yake mai hali a hannunka zan nemi dukiyata ka bani kayana wannan mutum yana da inci akan haka shi yasa ya jamhurin malamai suka kai akan fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fal yattabe kenan nan al'amrul istihbab shi kuma dama mun sani umurni a kullun idan yazo idan aka samu wata qarina wadda take sarrafa shi daga umurni zuwa mustahabbi to yana tashi daga matsayin umurni ya koma mustahabbi shine ibni hajar ya kawo yake cewa ai wannan rohima man naqala fihi ijma yace duk wanda ya ya dauka yace a ai ijma'i ne to hakika yayi wahami a cikin al'amarin shi haka shi sari ibn usaymeen a cikin sharhul muntaj yake cewa wa zahaba aktharul ulama ila i'tibari dha'f yake cewa da yawa daga cikin malamai sun tsaye akan koda wurin mai kuɗi ne aka yi kai gani da shi aka aka kaurar da bashin ka zuwa gare shi yace to wajibi ne a tsaya a diba kai ka yarda ko baka yarda ba in ka yarda to alhamdulillah in baka yarda ba wanda ka dauki dukiyar dukiyar ka bashi a farkon al'amari shi zai dauki dukiyar ka yi da maka a matsayin bashi yake cewa wannan kuma wannan a hakan da yawa daga cikin malamai suka ta kan wannan matsala sai yake cewa kinan wannan matsala ta hawala kenan kaurar da bashi daga hannun wani zuwa wani shine matsala ta biyu kan matsala hawala shine irin transaction da ake yi dukiya daga wuri kaza zuwa wuri kaza daga kwantin wane zuwa kwantin wane daga garin su wane zuwa garin su wane a wannan matsalar shi ma idan ka leka ka gani malamai sun sun yi ijazar wannan wannan nau'i na daga cinikayya shine in ma ya kasance biduni muqabilin ko kuma ya kasance bil muqabil da kwai wata dukiya ina nan sai na ce zan bude wani shago wanda zan ringa transaction kuɗi daga damagarin zuwa yayi in ma ya kasance na sanya wata jula wani kuɗi wanda za a ringa bani ko kuma ya kasance a ba wani kuɗi wanda za a bani idan ya kasance ba kuɗi shine malaman malaman iktisad au mu'amalat maliya suke ce ne sofatja sofatja shine wanda zaka dauki wata takarda ka rubuta ka ba wani ka ce in ka tafi garin suwa ne ka bada a baka wannan kuɗin shine a da yanda ake shine kamar shakka da zaka bada ka tafi wurin wani idan ka bada zai bada kaga wannan babba mukabil a tsakankanin su ba wani kuɗi wanda zaka bada ko kuma ya kasance a bada mukabil shine ake kiran shi da wakalatul bil ajr shine ina nan zama na ajiye mutum zai zo ya bada kuɗi wani a wuri kaza shi ma zai amshi wannan kuɗin ni kuma zan bada wani kuɗi wanda yake diya ne akan haka shine malamai sun tafi akan dukkan su halaccin irin wannan kasuwancin ko kuma ya kasance mas'ala ta biyu ya kasance dukiya ce misalin daga wata ƙasa ce wadda ba irin wannan kudin namu ba suke kashewa ba ka ganin aiki biyu za a yi shine a bada a yi canji sannan a bada a aiko to wannan shi ba duk irin abin da mutum ya sanya to wannan babu laifi akan haka duk da kasancewar malamai sun yi bayani wajibi ne ya kasance in banki ne zuwa banki ya kasance aular da ake amfani da ita za a same ta ya kasance sun kawo sharuɗɗuka duk abubuwa ne wanda dukkan su an wafara su ko ana samun su wannan dukkansu ya kasance halaka kamar yadda malumai suka yi bayani a kan haka sai dai abinda malumai suke bayani malaman shari'a shine ya kasance mutum ya nisanci bankuna wanda suke na riba saboda karawa bankin riba ne ƙarfi ake sai dai idan ya kasance da larura to wannan kuma a wannan halin bayan da aka iya ad-darurat tubihu al-mahzurat bayan da aka iya sai an tafi can kuma in ba ta hanyar nasa ba za a samu ba to wannan a wannan halin larurar nan tana iya halatta maka abinda yake haram sai malai yake cewa wa in taminahu anhu daminun lam yabra wa sara ad-daynu alayhi ba yace inda wani mai lamani zai lamunce mi wannan bashi misalin an zo kun ga mun kare mas'ala wanda take ta hawala yanzu za a dawo kan mas'ala ta gaba garanti lamani ne ya zo zai bashi bashi sai ce a'a ai ba zan baka bashi ba sai ka kawo ni garanti ai can baya karatun mun yi bayani akan abdani sai ka kawo wani garanti garantin nan da ya zo yake cewa to wannan garantin ba zai sanya ba wannan bashin da ya amsa mai sauka daga kanshi yanzu bashin akan wasarar daiwa alaihi ma akan shi da kan garantin da ya kawo ko lamarin da ya kawo dukkan su akan su bashin yake amma dai wannan ya kasance zamanul mali lokacin da za a yi garanti in ban manta ba sati da ya gabata mun yi bayani akan damari ana iya samun damari garanti kala uku da kwai zamanul mali da kwai zamanul waji da kwai zamanul waji kuma da kwai zamanul talq shi zamanul mali shine wanda zai kasance maka garanti ya tashi zai ta yi amsar bashi sai ya ce a'a wani ba zan baka bashi ba sai ka kawo mini garanti wanda in ka gasa biya na zai bani kuɗi na wannan shi ake kira da damanul mal a cikin shari'a da kwai shi eh zan kawo ya kawo wani an san shi an san yana da wannan halin da zai biya in wani a lokacin da muka yanka wata guda zaka medo mun kudi na bai medo ba to wannan nan shi za a nema ya medo wannan dukiya shi ake kira damanul mal shine idan yake bayyana wa in daminahu an budamin ko da wani mai namani zai lamunce me ya zo ya tsaya a matsayin garantin wannan bashin da aka bashi ya ce wasa lam yabra shi wanda ya ci bashin ba zai kubuta ba ya ce wasarar dainu alaihi ma bashin zai kasance a kansu dukkansu guda biyu kenan dami idan ya kasance zamanul mali amma dai da zai kasance zamanul waje ko kuma zamanul tsara to wannan kuma babu komai a kan shi shi zamanul waje shi ne wanda idan ya tashi kurmin zai ce maka a ni ai dama garanti ne na idan ka tashi neman bashin ka ko ranar da zaka biya bashin baka same shi ba to ni zan nuna maka inda yake wannan shine zamanul waje kurin zai shiga gari kwararo da sako ya nemo ya ce a ai an ce yana wuri kaza sai ya kiraye shi ce mai bashin ka wanda na dauki garanti yana wuri kaza ka zo ka nemi bashin ka mai shi ya sauki wannan shine zamanul waja shi kuma zamanul talab shine lokacin da ka amshi bashin ka kawo garanti zai ce to wani idan wa'adi ya kai wani bai ba ni kuɗi na ba zaka kamo shi ka kawo mishi in na turo kwamfukasiyon zaka kai mun shi kwamfusiriya wannan shi ne zamanin ɓarar shi ne dukkan su malamai sun yi mai tukfatar hukam ya kawo bayani a kansu yadda alƙali ya kamata ya kasa yaya kuka yi lokacin amsar bashi zamanin ɓarar ne ko kuma a zamanin wajen ne ko kuma a zamanin bashi ne shi ne an zamanin bashi ne an huntashar da shari'a a ko duke shi da bashi in zamanin wajen ne ka nuna mana ina mutumin ne yake sai a tura a kai a kawo shi in kuma da mamun talab ne a ka tahi in ma wa zaka sanya ka tahi ka kawo mana shi mu dai muna jira kan kawo mana shi to wannan shine mas'ala ta shari'a kina anan malam da ya kawo wa in daminahu anhu zamin ko da wani mai lamuni zai mai lamu zai lamunce ne kan wannan bashi yace to lam yabra shi wanda ya ci bashin ba zai ba ba zai ba zai kukuta ba wajibi ne wasarar dainu alaihi ma wajibi ne a biya wanda ya bada bashi kuma bashin zai kasance a kansu guda biyu in wancan bai bada ba kai kai za ka bada saboda kai ne garantin shi bangaren dukiya ina fatan an fahimta ya ce wali sahibihi mutalabatu man sha'a min huma ya ce kuma wanda yake bin su bashi yana iya neman kowanne daga cikin su ya zo ya bashi bashin shi saboda ai dama garanti ne na dukiya duk da kasancewar kan wannan matsalar da kwai malamai kamar Sheikh Abdulrahman da Saidi ya kawo bayani akan yake cewa a'a bai da haƙƙi shi garanti a tambaye shi dukiya saboda ai abin da aka yi shi ne in lokaci wa'adi ya kai wa'adi bai ya kai shi ne ɗauki dukiya shi ya ba shi ba zai iya neman ta a wurin wancan ya ce amma dai faɗa mafi rinjaye shi ne ya jinkirta ya kai zuwa ya nemi wanda ya ba ba dukiya idan abin ya ci tara shi wancan gaba domin sai ya kawo akan bambanta ba da kwai magana ta ibn qayyim jawzi a cikin ilamul muwaqqi'in ya kawo ta yake bayani yake cewa wanda yake bin bashi bai da incin ya nema ya nemi bashin shi akan wanda yake garanti wanda ya wanda ya ci bashin lamari bai da incin haka ya ce wanda yake da inci shi ne ya tafi ya nemi bashin shi wurin wanda ya ci bashin shi ya ce illa iza ta'azzara zalika sai dai idan abin ya rikici an buga an buga wannan dan ya taure ya ki bada bashin nan yace to a wannan wanda ya mai garantin dukiya gidan shi a wurin shi za a tafi a kai shi kara a ci mutuncin shi ya dauki dukiya ya kawo ina fata an fahimta duk da kanan shi nan malam ya kawo yake cewa wajibi ne yana da incin shi wanda yake bi bashi ya tafi ya nema wannan karkashin mazhabin hanabila duk da kasancewar da kai magana wadda ta ibnu qayyim wadda take cin karo da wannan sai ba da yake cewa fa'in saufa min al-madmuni anhu aw abra'ahu bal azalima yake cewa idan wanda ake bi bashi sai ya cika ko ya biya bashin nan da ake bin shi al-madmun shine wanda aka wa lamara kenan wanda ake bi bashi sai ya biya wannan bashin da yake kan shi aw abra'ahu bal azamina ko kuma aka yahi mai bashin aka ce a wani daga yau bashin da nake binka na sabke yanzu ba na binka na yahi maka to bal azamina wannan wanda yake lamunin shi ma ya barkanta ya kubuta inda ai da ma mas'ala akan bashi ne aka dora to bashi yanzu an sanar da shi ko an biya shi shikenan shi ma wannan garantin da ya dauka ko lamunin da ya dauka ya riga ya sabka akan shi yace wa in abra ad-damin lan yabra al-asla yace inda fa wanda yayi garantin wanda yayi lamarin ya riga ya biya bashin da ake bin wannan dan uwan nashi ko wanda ya ma garanti to shi lan yabra al-asir wanda ya ci bashin bai kubuta ba shi ne misalin wane ne ya ɗauki garanti shi ne lamari akan bashin da aka ɗauka aka ba wani yanzu shi wanda ya yi lamarin sai ya ɗauki dukiyar shi sai ya ba wanda aka amshi bashin a hannun shi kaga ai an biya bashi ko ya ce to lam ya bar wani asiri shi wanda ya ci bashin dukiyar ba ta sarai a kan shi ba wajibi ne shi wanda ya ɗauki dukiya shi garantin wanda ya yi lamarin ya nemi dukiyar shi a hannun wanda ya ci bashin na sai dai idan ya ga dama ya ce ya yage amma dai wannan an nema a ba ma shari'a sauki kinan wanda ya dauki garantin ko wanda ya yi lamari akan cin bashi sai ya dauki dukiyar shi ya ba wa wanda aka amshi bashin akan shi ai bashi ya riga ya kare ko shi wanda aka ci dukiyar shi an kare shi to shi wanda ya ci dukiya wanda ya ci bashin shine malam yace lam yabra'ul asir shi bashi bai sauka daga kanshi ba sai dai idan shi wanda ya yi mai lamanin ya yarda ya amince ya ce ya yahe ne ina fata an fahimta ya ce wa in istaufa minal domini raja alaihi yake cewa idan ya cika shi wannan idan ya cika menene ya yawwa wa in saufa tukon bayani ne na wancan yake cewa wa in saufa min ad-damini raja alayhi yake cewa idan da zai cika wannan bashin wanda ad-damin wanda ake wanda yake wanda yi lamani ya biya wannan bashin yace raja alayhi yana komowa zuwa gare shi kenan wa in abra ad-damin lam yabra al-asila yake cewa idan da wanda ya yi lamani wanda abbamin wanda aka ma wanda ya yi lamani ya ce idan ya barranta to lam ya fara'ul asir shi wanda ya ci bashin bai barranta ba yake cewa in saufa min abbamin raja alayhi idan da wanda ya cika ko wanda ya yi lamanin zai biya wannan bashin da yake kan wanda ake bin shi bashi ya ce raja alayhi bashin zai dawo zuwa gare shi karkashin haka da kwai wa'ansu matsaloli wanda malamai suke bayani a kanta shi ne kamar lamani lamani abu ne wanda addini ya shir'anta shi amma dai ya kasance a cikin mu'amala wadda take ta halaka mu'amala wadda take ta haramun to addini ya haramta da mutum ya ɗauki garanti a cikin wannan abu kamar misalin irin bashin da zai kasance bashi ne wanda yake na riba ka ce a kai ka ɗauka ka zamanto lamani a cikin wannan bashin wannan haramun ne kaɗa wannan bai dacewa sabida mi sabida da kai taimakakke ne akan al-ism wal udwan shi kuma ubangiji kullun yana umurtan mu ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan haka bangaren lamani bai dacewa ya kasance wanda zai kasance lamani garanti a wurin bashin da za a baka ya kasance yana da wani lada a cikin kasancewar shi garanti idan zai kasance yana da lada to wannan haramun ne kasan bi ijma'il ulama kinan bai dacewa ya kasance yana da wani lada shi wanda zai kasance garan garan tsankanin karkai da da kai da wanda wanda wanda za ku wanda zaka amshi bashi a hannun shi wannan bai dacewa wannan shine idan ka dauka saka gani kamar at-ta'minu tijari wanda masu bankuna suke yi zai kasance da kwai wani wanda zai kasance ne da garan shi kuma wannan garan yana da wani kaso na daga wani abu wanda za a bashi wannan dukkansu haramun ne bai dacewa karkashin shari'a idan wajibi ne in zaka kasance gara to kurum ka yi shi dan Allah ba wai dan wani abu ba wanda za a baka ba wannan dukkansu idan ka dauka kana iya kumsa su duka a cikin asiransu na kasuwa asiransu na rashin lafiya dukkansu wani abu ne wanda zai kasance sai an hudda ba garan wani abu daga ciki wani kaso na daga dukiya sai mala yake cewa wa man kaffala bi ihdari man alaihi daynun lam yahdur lazimahu ma alaihi yake cewa duk wanda ya dau dawainiya ya dau ya dau lamari tunda alkaf abdaman a harshen wurin malaman fiqh suna suna kiran shi da alkafir ko alkafala ko kuma alham ko kuma azzaim ko kuma abdalu dukkan su ma'anarsa daya wanda ya dau lamari bi ihdadu man alaihi daynun ya kawo wanda bashi yake kan shi wanda ya ci bashi lokacin biya yayi bai yi ba yace lam yahdur bai zo ba yace lazimahu ma alaihi wannan bashin zai koma kan shi shine kaga masala ta da damin mali ko damin mali wanda shi dukiya ce wanda ya dau lamani na dukiya kenan aka ce wani gashi nan lokaci yayi na biyan bashi idan ya yi zan kawo shi ya ce to bai zo ba kuma bai same shi ba lazima huma alaihi abinda yake kan wancan ya hawo shi fa'in mata yake cewa idan ya mutu ya ce buri a kafilu shi wanda yake milamanin ya riga ya barnanta kamun ajalin kamun lokacin da za a biya bashin sai ya rasu ya ce to shi ya riga ya barnanta akan bashin da yake kan shi sabida a wannan halin dukiya ta koma ta magada kenan za a hutar da wannan dukiya a matsayin bashi shi shi kuma matsala ta idan aka ce wani allah mai cikawa abubuwa guda hudu ne suke ratayuwa a kan shi shine a shirya shi a sami mai da kawai a cikin dukiyar shi sannan a biya ba su sukan da suke kan shi sannan a tabbatar da wasiyyar da ya buga an ba ta wuce ba ɗaya bisa uku sannan a zo a raba gadon shi wannan shi ne abubuwa ƙarƙashin mazhabi na malikiya wanda suka ratayi ga kowane mamaci idan ya mutu a gyara shi a shirya shi a mai kafani a kai shi makwancin shi a binne shi sannan a biya wasu suka da suke kan shi sannan a tabbatar da wasiyar shi sannan kuma a biya a rarraba abin da ya bari na daga gari wannan shi ne karatunmu na alhawala wadda sai babu na gama da yake cewa babu rahal babu wanda zai mana bayani akan jingina arrahal ita ce jingina jingina na ai shi ne muka yi bayani ita tana kasuwa kashi in ma ta kasance wadda za a yi ta ba tare da bukari ba ba tare da wani abu ba ko kuma ya kasance wadda za a yi ta tare da wani ladan aiki wadda ake yin ta ba tare da ladan aiki ba ita ce malaman bidiyo suke kiranta su fatja na yana da rubutu a kanta wanda hatta da mu'amalat maliyya mu'asira wadda ake yin ta dukkan su kana iya haɗa su akan shakka da sauransu shi kuma wadda ake yin ta bil shi ne ina zanne sai in ce a ladan aika wannan kudin shine kaza shine na bada miliyan guda amma dai kudin aikawa shine jikka goma ko kuma a za in ba da miliyan guda percentage na shine yan percent na daga abin da zan aika maka ka amince na amince sai in bada kuma a can wancan ya amsa ya kasancewa malamai suna sharrantawa wajibi ne kasance abin da ka bada da kwan shi a can ba wai ɗauka za a kai shi ba in dai hawala ce ɗauka ba ɗauka za a kai shi ba inda kake son a amshe shi da kwai shi kurum in ka bada wani zuwa zai yi ya amsa ko kuma ka bada kamar yadda da suke yi in aka bada a nan za a bada sai a yi rubutu in aka bada aka yi rubutu idan wani ya tafi a can sai ya amsa kuma wannan asalin da ya samo asali ne saboda hatsarin hanya ba za ka ɗauki dukiya ba ka ɗauke ta kai ta zuwa wani kaza ba saboda wani yana iya yin kwace yanzu sai ya kasance yadda suke yi ya siyi da sofat ja shi ne zan rubuta kaza da kaza ni ne wane dan gidan wane lokaci kaza wane ya bani duke shi kaza zai yi amshe ta a gari kaza hannun wane ya sanya kashe ya yi sinye a tabbatar eh lalle wannan takarda ta wane ce idan ya tayi mega a ɗauki wannan dukiya a bashi to idan ya kasance da muƙabil ake yin ta da kai wata dukiya wadda ake ɗauka ladan wannan aikin to babu komai a kan shi shine malamai suke ce mata wannan wannan at-tahwilatu bi ajri shi ne malamai suke tabbatarwa idan mutum ya yi ta akan hakan to babu wani abu akan shi idan wannan ita ce ake kiranta da alhawala wakala ne ajiyar kamar misalin ajiye mutum ne a nan kuma a can ma ina da mutum idan ka bada ladan aikin da na yi maka shi ne wannan jika goma wadda ka bada babu wani laifi a kanta shi ne irin abin da yanzu irin masu nita da amana suke yi shi ne ainihin hawala wadda aka sani wallahu ta'ala alam sai mala ya ci gaba da mana bayani akan babi wanda zai mana bayani akan arrahan menene arrahan shine jingina ita kuma jingina shine tawsiqud dain shine a tabbatar da bashin da yake tsakankanin mu wana na dauki jikka goma na bashi to ko da ma ina shakka ka aje wannan jikka goma da na bada ta gaza dawowa sai in ce to ga wani abu wanda yake jingina na dauka na baka wannan abin sawa'un ya huce kudin ko bai huce kudin ba ni dai wannan abin da ka bani shine a matsayin garanti a wuri na lalle idan baka dawo ba ajali ya kai ina iyawa ana iyawa in kai al'amarinka zuwa ga alkali ko zuwa ga waɗanda suke ahlus sulhi mutanen da an san su latijawa ne a gari sai in kai musu wannan abin su kai shi kasuwa a mai kuɗi idan aka mai kuɗi sai su ɗauki kuɗi na su bani sauran abin gani wannan shi ake kira da jirgina jingina ainihin ta bai dacewa wanda ya amshi jingina ya yi sai da kaya ainihin jingina ana yin ta a jahiliya kamun zagon musulunci abinda suke yi shine wanda zai zo a ina da ko ga gidana na ko kuma ga dabba ta ko ga wani abu makamancin haka ina bukatar bashi adadi kaza na da kuɗi sai a lissafa maka dinari ko dirham idan aka baka ko kuma idan aka baka sai ka bada wannan abin da gare ka a matsayin jingina in ya kasance iqamu ne abin da bai motsi ba iya deflation shi to wajibi ne ka huta ka bar shi in kuma ya kasance abin ne wanda yake maqul wajibi ne ka dauka ka sallama wa wannan mutum wanda ka shi duke shi a matsayin jingina shi kuma bai da inci ne ta sarrafi a kan shi sai dai idan ya kasance wajibi ne sai ya ciyar da shi misali kamar dabba aka bashi kaga ai dabba ba ta zauna ba abinci ba to za ka iya anwaruwa gwalgwadon abincin da kake bata da nonon ta ko wani abu makamanta ko kuma hawa amma duk kuma bayan haka bakka da incin ka amfani da shi inda zai hallaka to wanda ya kawo mai wanda ya bada shingina shi ya asara sai dai idan an bibiya an gani da sakakin ka ne to wannan kuma wajibi ne ka raba mai kayan shi shugaban matsala ta jingila matsala ce wadda tana kawo sulajaman wurin ba da bashi shi ne tausikun da ainihinta an sanya ta ne dillan a tabbatar ta kasance kamar garanti ne a matsayin bashin da wani ya ɗauka shi ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jingina ya yi jingina shi ne lokacin da za a wuta yakin hunai wannan mushirkin da manzo Allah ko bai hude mushirkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aro akan shi yake cewa a ariyatun am wadi'a yace aro ne ko kuma a'a wannan ne kwace ne aka yi mun ne da kasancewa wadi'a shine al-hifz shine abu dukiyar da za a baka a ce maka ka kiyaye ta zuwa lokaci kaza to dukkansu wannan da arrahan da alwadi'a da alwakala dukkansu hukunci ɗaya gare su a cikin fikihu inda zazzabar ce to wanda aka ba wasu to ba zai yi rama ba sai dai idan an bibi baya an yi aikata an gani da sakakin shi ne ta sanya misalin kamar wani ya bashi ajiyar ya bashi ajiyar miliyan guda sai ya bi duk inda ya zamna ba da aiwa da kuɗi gare shi ya ba da ajiyar miliyan guda yake bi ko ina yana faɗi wanda ai ka ce ba barayi su biyo bayan su dauki to kaga idan ta ce wajibi ne karama duk abin da zai kasance da sakakin ka ne to wajibi ne karama malam sai mana bayani akan haka yake cewa wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahmuhu duk abin da ya halatta a siye shi ko a siga shi to to ya halatta a yi jingina da shi kaga wannan ko mafhumul mukhalafa duk abin da bai halatta ba a siye shi ba ko a siga shi ba to bai halatta a yi jingina da shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi hanan mu akan sayan mushe da alade da gumaka dukkan su ɗin ba sa daga cikin wanda ba sa daga cikin abin da za a iya yi jingina da su kamar wuri masallaci wanda aka bada aka yi wakafin shi ko duk wata dukiya wanda aka yi wakafin ta kaga masallaci wakafi ne ba za ka zo ka ce a dan baban ka ya gina ka ce a na baka jingina masallacin nan kaga ba za ta yi ba shine duk wani wuri wanda aka yi wakafin shi wani wuri ne aka gina ko wata rijiya ce aka gina fi sabilillahi wakafi ne to bai yiwa a yi jingina da ita haka kamar kare ba za a yi jingina da shi ba saboda yana ɗaya daga cikin wanda aka haramta sai da sayarwar shi duk abin da aka hana sai da sayarwar shi to haramun ne a yi jingina da shi shi ne nan malam ya taƙaice mana yake cewa kullu ma jaza bai da jaza rahmu duk abin da ya halatta a saye shi ko a saida shi to ya halatta a yi jingina da shi ya ce wa ma la fara ya ce duk abin da bai koma bayan haka bai halatta ba a saye shi ko a saida shi ba to bai halatta a yi jingina da shi wannan kuma matsalar jingina matsala ce wadda take da makasakar a wannan lokacin game da mutanen mayan karkara jingina gona da wani abu makamancin haka yake cewa wala yalzamu illa bil qawti yace ba ta tabbatuwa jingina sai ka ga dadi abu a hannunka misali ya amshi kaka goma ko ya amshi bashi jika hamsin ya ce ga jingina zan baka ta wannan waya to wajibi ne sai ka amshi wannan waya sannan jingina za ta tabbatu shi ne kuma dalili a haka idan ka koma cikin suratul baqara abun da yake bayyana mana wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban fanharu maqbuda idan idan kuka samu kanku halin bulaguro ana so a tabbatar da bashi ba a samu ba wanda zai rubuta wannan bashin kowanne da mai bada bashin da mai amsar bashin kowanne da iya rubutu ba ya ce to fariharun makabuta ya kasance an samu wani abu wanda za a yi jingina da shi amma dai karɓaɓɓe hannu da hannu shi ne idan ka ce mini zingina to ya kasance ka ba ni na dahi abu a hannuna a matsayin zingina wa illa fana in ba haka ba to zingina ba ta mutu ya ce wa huwa na ƙurhu in kana makula shi ne a ɗauke shi daga inda yake a kawo wanda ya ba da bashi a matsayin zingina hannu da hannu ya amshe shi misalin in dabba ce ya dauka ya kawo ta in mota ce ya bada jingina ya zo ya dauka ya kawo ta in a in babu ne ya bada da hatsi ya dauka ya kawo shi ka kama abin a hannunka a matsayin jingina kuma wannan shi ne kiyasi akan saye da sayarwa ai saye da sayarwa bai tabbatuwa sai idan an yi sai idan an yi hannu da hannu na baka abuna ka ba dukiya an gane yake cewa wata halittu fi masu wahu yake cewa kuma ka huta ka bar inda kake zane ko abinda kake cikin shi ya ce idan ya kasance koma bayan abinda ake iya fitila sai ne ɓangaren malaman fiye muna da albarkuru wani ba da kai abinda ake iya daukar shi a kai shi daga wuri kaza a yi tebula sai shi daga wuri kaza zuwa wuri kaza da kai abinda yake al'ikama su ma a hukunce hukuncensa daban abinda bai yiwuwa a kusan da shi daga wuri kaza zuwa wuri kaza kamar kare kamar gida wani ne zai bada zakka ba shi dukiya sai ce a ina bukatar jingina ya ce banda da wani abu wanda zan baka in ba gida na ba to wajibi ne idan ka ɗauki wannan jingina ka bada da kai da iyalin ka hukunta da kai saboda muku da alhurmin zama a cikin shi shi ne yake bayyana wata hanyar fi masu wawa fi masu wawa shi ne mutum ya bar abinda ya bar inda yake zaune in kamar garanti ko bikin gina ce ta gida to ya kasance mutum ya mutu ya bar wannan gidan an ba shi a matsayin jingina sai da jingina na baka da in gona ce ita ma makashin ta ga jingina ba ni shekka ɗari ka rike ka jingina na jingina maka gona ta to kai wanda ka bada jingina ba za ka zauna ba ba za ka shirka wannan gona ba wannan shi ne hukunci na jingina haka kuma bai halatta shi ya amfani da ita shi wanda aka ba shi dangina ba zai shirka ba sai dai idan an yi wata yarjejeniya kuma can daban wannan kuma tsakanin ku almusulmi da ala shi zurfi yau in dai bai saba ba in dai bai halatta haram ba kuma bai haramta ba bai haramta ba bai haramta halatta ba sai ma da yake cewa wa qabdu amilul murtahini yaqumu maqama qabdu yake cewa amsar wakili wanda yake na mai amsar jingina na mai wanda ya bada bashin to yana iya zamantarwa matsayin wanda wanda zai amshi jingina misalin sai ya turo wakilin shi an yarjejeniya zai bashi miliyan guda shi kuma zai bashi motar shi a matsayin jingina sai ya turo ɗan shi ko ya turo wani wakilin shi ko ya turo wani aminin shi ya ce kamar shi ne ya zo ya amsa ba bambanci tsakanin idan ya turo wani kuma da shi saboda wakili yana iya kasancewa shi ne hukunci na shari'a a wakili na'ibin wakili yana iya ko wakili ko na'ibin wakili suna iya kasancewa a matsayin mai dukiya in dai ya ne ijaza ya ta yi aiwatar da abin da ya kamata ya ce wa rahu amanatun inda murtahini au aminu la yazman yake cewa jingina amana ce a hannun wanda ya amshi ya amci jingina ko kuma aminu wanda ya amci jingina ko kuma wakilin shi don haka laye gwamnan ba zai dauki asara ba idan ya lalace idan ta saya ba zai dauki asara wannan shi ne kaga shi ne muka yi bayani hukuncin jingina da hukuncin wadi'a da hukuncin wakala dukkan su daya mutum ne ya ɗauki mota ya baka ya ci amsa ko ta yi da alkomunin mota motar ne ta lalace ka asara ba a kan shi ba asara a kan mai mota mutum da ya ɗauki jingina ya bada sai wannan mota sai ta ƙoni a gare shi asara a hannun shi ko mutum da ya ɗauki jingina dabba shi ko rara ko ya baka ko sai aka ko ruwa ya bige shi ko kuma wani abu ya ko wata iska ko ice ya wato mai ya mutu asara tana kan mai abu sabida sabida shi ainihin shi amini shi sun ya malamai suke bayyana mana ka'idar su al-yadu al-amina la taqwa illa idza ta'addat yake cewa hannun wanda take amintatta ai ka amintu da ni ka dauki dukiyar ka bani a matsayin jingina ka amintu da ni ka dauki dukiyar ka bani ajiya ka amintu da ni ka dauki dukiyar ka ka sanya ni wakili a wannan halin idan da za ka saraya ta lalace wannan dukiyar ba ni ba mata sai dai idan an bibi baya aka gani sarki na ne ta sanya wannan dukiyar ta lalace to a wannan halin wajibi ne zinariya shi ne aljanul amina la tadman illa bi ta'addin aw tafriqin hannu wanda take amintatta ba ta rama asarar da ta janyo sai dai idan ya kasance da sakakinta ko kuma da da da da da da da da da da bari ko kuma da wani ta'addanci ya sanya wannan dukiya ta lalace kamar misalin da muka bada an ba shi mota sai ya zo ya ɗauki mota a matsayin ajiya ya ɗauke ta yake ko da ita ko kuma ya ɗauka ya ba da shi ɗan shi da yi asidan da ita wajibi ne ya rama suke da sakaki ne an ba shi ajiyar dukiya ko kuma an ba shi jingina ta an ba shi jingina ta wani abu ko ta dukiya misali an ba shi ajiya kurum sai yake bi yake cewa da yake bi fada fada yake cewa an ba shi dukiya ajiya an ba shi dukiya ajiya kidan mi kake so wani ya ba gidan kai ba ya ya tsantsara kai kwace wannan dukiya ko kuma wanda ba bai sani ba ya bibi ba ya ga ya za a iya dauki wannan dukiya tunda sanin shi yake kawowa wani ya saba dan yin shi ya sani duk wata dabara da zai yi dan ya samu wannan dukiya to idan kai haka wannan da sakakinka ne wajibi ne ka ina fata an fahimta shine nan yace la yadmun ba zai ramu wannan dukiya ba asara tana kan mai dukiya illa an yata'adda sai dai idan yayi ta'addanci akan wannan dukiya ko kuma yayi sakaki a lokacin nan aka dukiyar ta lalace ko kuma aka sace wannan dukiya yace to a wannan halin wajibi ne ya rawa ya ce wala yin tafi da shaƙin minhu ko ba zai amfani da wani abu daga wannan abin da aka bashi a matsayin a matsayin jingina ba baya ruwa ya amfani da wani abu daga cikin abin da aka bashi na wannan jingina wannan shi ne abin da kamar da maza a sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana hadisi wanda imamu daru kudani ya hutar da shi ya kai imamu da hakim ya hutar da shi hadisi ne wanda yake ingantacce yake cewa la yakulu qur'anu min sahibihi alladhi ra'ala lahu gurmuhu wa alaihi gurmuhu yake cewa babu hirar ramuwa game da wannan kamar yadda wannan ya kawo yake cewa la yastahiqul murtakibu murtakibu idza lam yastaq iza lam yastafkihi sahibu yake cewa be ingan be be cancanta wanda aka ba shi wannan dukiya a matsayin jingina idan lokacin biya ya yi bashi da ya dauka kurmi ya yi haimana a kan wannan dukiya don bai kawo mai wannan dukiya shi ba a lokaci ba wannan shi ne jingina ta jahiliya wanda ake yi wanda ka ba mutum dukiya a matsayin jingina ko ka ba shi dukiya ka ya ba ka wani abu a matsayin jingina allah allah kake lokaci ya kai idan bai kawo maka wannan dukiya ba sai ka sida ta ko kuma ka ce a aika ga ya kai rubuta dukiya ana cikin garin ma da yawa da kuma da sai kuɗi akan haka wanda sai su dauka su baka lokaci idan ya yi kudin sai a ai baka kawo mini ba shi ya baka ƙara ba ka zani an na riga ya gaji da wannan wannan wannan jingina wanda ka bani ko bayin da kayya bani da kai sai ƙara sai dai kotun Allah ya isa to wannan ita ce ake kiran jingina ta jahiliya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya haramta shi ne yake bayyana yake cewa lahu lahu lahu hulmu alaihi hulmu yace duk abinda aka samu na riba na wannan mai jingina ne ba wanda aka ba shi gida ba ya ce wa aliyu gurbin kuma idan ya lalace na shi ne a kan shi kaga yi wannan an yi adalci kamar yadda baya an yi bayani wannan matsala a cikin kayan kasuwa wanda ne ya bada ajiya to duk abin da ya kawo akan wannan abin nashi kuma idan wata asara ta samu asarar ma wajibi ne ya dauka inda za a ce shi wannan shi zai dauki riba to asarar ma idan ta zo akan shi za ta ƙasa sai shari'a ta ce a'a mai kaya shi yake da riba duk abin da ya karu a kan wannan wannan wannan wannan jingina da aka bada na wanda ya bada jingina ne haka idan asara ta biyo baya a kan wannan kaya wanda aka bada a cikin matsayin jingina to na mai kaya ne ba na wanda ya amshi jingina ba ne ya ce illa ma kana markuban sai dai idan ya kasance abin hawa ne au mahluban abin da ake tatsan nonon shi ne ya ce falilmotahi an yarkabu wa ya wanda ya amshi jingina yana iyawa ya hau wannan dabba kuma yana iya waya tatsu wannan dabba da bai kazari da alafi ya ce gwalgwadon ba su ciyawar da yake wata ɗawainiya kake yi kana ba su ruwa daidai kaza kana ba su ciyawa daidai kaza to kana iyawa ka amfani da wannan dabba bangaren hawanta ko kuma bangaren bangaren gudunuta kina wannan kaga ya nuna maka duk abin da yake kuma bayan haka bai dacewa shi sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam Bukhari ya hutar da shi yake cewa az-zahru yarkabu bi nafaqatin idza kana mawduda yake cewa ana hawan bayan dabba idan ya kasance wanda aka bashi jingina shi yake ciyar da wannan dabba haka kuma wani bulun durri yushrab bi nafaqati idza kana mawduna haka ita ma dabba ana iya tatsarta wanda aka bashi jingina yana iya tatsar dabba idan ya kasance shi yake ciyar da wannan dabba yake cewa wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa yace wanda yake hawa da yake hawa kuma yake sha yake cewa shi zai ciyar da wannan dabba idan an wannan idan an bashin wajibi ne sai an mata wannan hidimar to a wannan halin yana iyawa da amfani da wannan dabba amma dai koma bayan haka misalin jinginan mota ce aka bashi haka ai ba zai ce ba a idan ta zo gidan shi ta zo an kawo ta gidan shi aji wajibi ne kullum sai ya wanda in bata kaga wajibi ne sai ya hawo ya dana ko ya yi wasu bukatun shi bai dace shi ainihin hukunci na na jingina shine ba za ka amfani ba da abin da aka baka shi a matsayin jingina ba to idan ka ce za ka amfani da shi ya koma matsayin bashi wanda ya janyo ni ya janyo amfani shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana mana kullu kullu kullu kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba duk bashin da zai janyo wani amfani wani ya amfani da shi ko wani ya bada bashin ya amfani da shi to tabbas ya kasance riba kaga ni idan da za ka amfani da abin da aka baka a matsayin jingina to tabbas ka ayyukar da riba kinan bai dacewa ka amfani da shi sai ne na istisna'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine idan ya kasance dabba ce aka baka wajibi ne sai ka kirsa ita wannan ran kana iyawa ka hau bayan dabban nan ko kuma kana tatsan nonon ta idan ka kasance kana cin kana ciyar da ita to a wannan halin kana iyawa ka amfani da shi yace wanda zahiri gurbu yake cewa wanda ya bada jingina duk wata riba wadda za ta shigo ƙarƙashin abin da aka bada a matsayin riba a matsayin jingina ya ce na shi ne ba na wanda ya amshi jingina ba ne ba ya ce min rillatihi walirrahin gurkunmu ya ke cewa min rillatihi na daga kudin haya wanda aka samu misalin mota ce aka bada jingina sai ce a amma ni wani mota a matsayin ka take kai kake da injin ka juya ta yadda ka dama sai dai wane yana neman abinci da wannan motar tana huta daji tana tafiya tana dawowa to duk abin da ta kawo ba na ka bane wanda kai kake da kai wanda aka baka jingina ba na wanda ya bada jingina wannan kudin nashi shi ne min hillatihi wa kasabihi haka duk abin da zai tafi ya nemo wannan mota misalin bawa ne gare shi bawan nan sai ya tafi yake zuwa yana yin kwadago yana dawowa to kaga duk abin da zai kawo na mai gidan shi ne wanda ya bada shi a matsayin jingina ba na wanda aka bada aka ba shi a matsayin jingina ba ne ya ce wani ma'i haka duk wata ɗaɗuwa da zai yi misali hili ne ya bada jingina wannan hilin bayan shekara ɗaya za a nuna washe hilin daga miliyan ɗaya ya koma miliyan biyu haka wannan ba zai ce ba a ai a hannuna ne ya koma wannan kuɗin ba ya ce shi amfani da shi a na wanda ya bada jingina ne na wanda ya bada jingina ne shi sun yaran yake tabbatar maka kai ba za ka amfani da wani abu ba kai ne naka ka tsaya a wannan ina tunanin za mu tsaya ko mu iya lokacin ya ɗan ja kuma karatun da ɗan sauran shi duk da wata matsala ce ita mata na da muhimmanci ina karatun ko mu tsaya mu insha Allah Allah san sarki ne zama muna cikin masu rai sun tashi wanda ba shi da gurbi na'am tambayar da hada eh ya samu malaka yana iya kanta ko ko ya nuna ko ba shi sai an
sama tambayar da hada eh ne ya samu malaka sai ya eh wajen da hada dillalanci ne da kwai shi a cikin addinin musulunci kuma yadda kuma aka yi al'adance yadda ake yi kuma akan shi za a dora misalin kowace kasuwa da kwai al'adarta kaza kaza ake ba wa wanda ya samo kiliyar kamashinci da sauransu ne sai dai kuma kadda a yi kokarin a zalunci wani akan wannan in dai zalunci zai shigo ta kuma ya zama to haram wallahu ta'ala na'am jingina idan aka bada da a hukunci na shari'a bai dacewa wanda ya amshi jingina ya amfani da wannan abin da aka bashi jingina idan ba zai amfani da shi to tabbas bashi ne wanda ya janyo amfani shi ko manzon Allah ya tabbatar duk bashin da ya janyo wata manfa'a wani amfani game da wanda ya bada bashin to ya zama to riba ita kuma riba mun sani haramun ne katsar a cikin addinin musulunci mun wuce wannan ko wallahu ta'ala a'lam sai wanda aka bashi jingina da aka bashi jingina dukiyar sai ta lalace a hannun shi to bai da ba hurmin da za a tilasta shi a ce sai ya rama wannan dukiya saboda shi ainihin da aka dauka aka bashi har amince da shi shi kuma al-yadul amina laysa tadamina la tadman wanda aka ba bai mai dawwa in dai ba bibiya aka yi baya ba da gangam da sakakin shi ko da ta'addancin shi ya sanya wannan dukiya ta lalace kayan da aka bashi jingina ya lalace to a wannan halin wajibi ne sai ya mutu amma dai hukunci na shari'a ainihin hannayen shi amintattun hannaye ne ba hira a ce sai ya rama abin da aka yi asarar shi ko abin da ya lalace na daga wannan wannan kayan jingina wanda aka bashi sai dai idan ya kasance da sakaki ne ko da ta'addanci ne a wannan halin wajibi ne sai ya rama amma dai in ba haka ba babu hirar rama wa Allah ta'ala dama dama idan Allah ya mutu rasuwa zan goki da ake ya yi kyasu da ce to mu yanzu harkar sai da sayarwa muke yi da mu ba malaman ko da ke da kai malaman da suke fatawa ko fatawan ba mu kai wanda rage fatawa ba na'am insha na'am na'am na'am jingina eh, na'am na'am
na sake ce masa kuma wannan abu ya sauran da sake kawo mana wata garanti a ba za a saki cewa an saki kawo ba tunda ai ya riga ya kuma ai ya ma me ake so garantin amma in ya riga ya bada wannan abin ya salwanta kiran shi za a yi a wani wannan abin da ka bada a matsayin jirgila ya riga ya salwanta ya lalace kuma lokacin biyan bashi idan ya yi zai ɗauki bashin kai ba amma dai babu hira kai ka sake tambayar shi ya kawo maka wani abu da haranci tunda ya riga ya bada asal to ɗayan nan shi ne ake dawon mine ne don a wasaƙa a tabbatar lalle bashin ka zai dawo ci zan aka ɗauki wannan garanti aka baka ba za ka sake tambaya ba amma dai ne za ka kira shi ka ce ne wani abin da ka bani a matsayin garanti ya riga ya salwanta kuma babu hirar karama kuma bashin ka sai an baka wannan shi ne hukunci da shari'a a yi sama a yi ƙasa in dai shari'a ta musulunci za a yi babu hirar ramawa kuma za a nemo maka bashin ka saboda ainihin da ya ɗauki dukiya ya bada shi ne ai muka bayyana kaga garanti zaman da wakala in baka abin ce na in dora ka kan wata dukiya in ce mata tsare mini ko in baka wadi'a dukkan su wannan babu hira idan sun salwanta a hama sai dai idan ya kasance sakaki ne kai da hannayenka ko kuma kai ta'addanci akan wannan dukiyar ta salwanta ko ka zo kurum ya baka jinginan mota shi ka cinna mata wuta ko kuma ka bar kilan biyan ka suka dauka suka kai suka suka asigan da wannan motar a cikin suka saka kinka to a wannan halin wajibi ne karama mai kayan shi amma da in babu sakaki babu ta'addanci to babu abin da zaka rama sai da nan malam a gaba karatun mu na gaba zai mana bayani akan hukuncen hukunce kai ma wanda suka rataye da kai kai ma ne hukun dukiya insha Allah wa Allah kai misali ne zawa sai mu dora akan haka abin da muka karanta dai Allah ba mu dade shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyaye da kakanni da malama Allah sanya aljanna ita ce makoma su ita ce makoma mu bukatun mu na alheri Allah ya biya mana abin da mu ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da abin da arziki na nisa da na kusa da ke mara addu'a muna fatan ubangiji ya biya bukatun kowa ya sanya albarka a ciki ya gafarta mai iyayenmu da wanda suka rigaye mu gidan gaskiya da daga amannai da yan uwa ya sanya aljanna ita ce makomarsu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk